لك حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف dukkan godiya da yabo da kirari da jinjina da bambadanci da roƙo tare daga hannu sama sun keɓanta ga Allah maɗaukakin sarki sarki Allah mahalicci majibinci makaɗaici mabuwayi sarki Allah mai iko da isa wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba sannan babu wani abin halitta da ya zama kini ko tamka a gare shi tsira daraja da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta masoyin mai cetonmu annabi ɗan gatan Allah cikamakin annabawan Allah da manzanni manzo sallallahu alaihi wasallam tare da alayensa da dukkanin sahabbansa tare da masu ban tsarin koyarwarsu sau da gaba cikin kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe yan uwana masu albarka muna karanta muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na matattarar alkhairi wanda muke gabatarwa a kowane mako a wannan rana ta juma'a da misalin karfe hudu na yamma kamar yadda muka alkawarta a makon da ya gabata malamai sun dawo domin dora bayanin da muka ɗauko dangane da bazawara da irin matsalolin da take tattare da su a yau ma dai muna tare da malama rabi'a rabi'u aikawa da malama firdausi balarabe indabawa sai malama amina muhammad haris da ke unguwar dorai waɗanda da su za mu tattauna a cikin wannan shiri mai albarka malamai wannan shiri ya nemi ku addu'a da kuma fatan alkhairi tare da maimaita salamarsa a gare ku assalamu alaikum na wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu masha Allah malama rabi'a rabiu aikawa wato duba da yanayin yadda lokaci yake a makon da ya gabata ko kuma in ce a wannan makon muna so ki bayani dangane da shin a lokacin gargajiya ko kuma in ce a da a cikin al'ummar hausawa wai shin yaya malam bahaushe ya kalli bazawara
to أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malama ta yi wannan tambaya abin da yake akwai shine a baya ko mu ce a lokacin da duk da dai mu ba yan daɗin bane amma yadda muka yi tambaya muka sani yawa muka kunne ji aikin san kunne yake mutaka yawa kamar yadda ake faɗi
abin da bahaushe a da ya kalli bazawara da shi ko kuma yake kallon bazawara society na bahaushe suke kallon bazawara da shi Mm, gaskiyar magana ya sha bamban da na yanzu kusan a da bazawara za ka ga duk gidan da aka same ta su kansu 'yan gidan ko ahalin gidan ga baki daya suna tsintar kansu a yanayi na juyaye da damuwa da rashin ma jin daɗi kasancewa ɗaya daga cikinsu ta je ta yi aure mijinta kuma ya rabu da ita ta dawo gida wannan dawowar ya danganta da wani dalili ne dawo da ita amma da farko kowa ya fara ji zai ga kamar abu ne da ya shafi matsala guda biyu in ma dai matsalar rashin haƙuri ko kuma matsalar rashin samun cikakkiyar tarbiyya daga gida wanda kai tsaye ba a duba me bangaren namijin a wancan bangaren a wancan zamani kenan ga ita matar Ita kenan ko matar.
kuma dukansu Society.
duka biyun bangaren ta nake magana na yadda kai tsaye ana cewa wannan gidan da akwai bazawara a ciki zaki ga ita kanta tana kokarin boye kanta Mm, ba ta so a sani mm, kuma ba ta kokarin saka kanta a cikin yan uwanta mata kamar yadda da ake yi a a farko Mm, ma'ana kafin ta kamar yi aure.
lokacin da Mm.
take gidan mijinta mm, tana kokarin shiga jama'a da sauransu amma daga lokacin da aka ce ta dawo gida zawarci mm, haka ga wani ma za ka iya zuwa gidan nasu mm, idan dai ba yini za ka yi wa ko wani abu makamancin haka bai zama dole ka ganta ba haka.
saboda tana katange kanta ne da mutane tana ji a ranta cewar ita kamar mai laifi ce Mm, su ma kuma danginta ba sa samun sakewa da ita ma'ana suna ganin kamar ta ja musu wani abun kunya ne to wannan shine mahangar da a A da.
wancan suke kallanta Mm.
to wannan dalili ya taimaka kwarai gurin rage adadin zawarawa saboda wata tana tunanin duk wahalar da nake sha a cikin gidan mijina zan iya dakewa akan waccan da zan fuskanta wato da na fito zarta gidanmu yauwa kuma a ringa tsefana da wasu kalmomin da ba dole ne an tambaye ni me ya jawo na fito din nan ba wani Allah ma laifin mijin ne Mm.
amma kai tsaye da ike ana kallon bazawara a wannan lokacin da wannan hanga da ake gani ana ganin rashin haƙuri ne ko kuma a tarbiyya ce bata samu batun farko shi sa har take ganin wanda ta kyale mijinta ta fito daga ɗakin ta ta zo ta zauna tsakar gida su kansu iyayen su ne mata wannan kallon ta ja musu abin magana da za a yi ta tsuguna ana cewa wancan ma ai tana gida Mm.
sai zamto ga baki daya da ai mata wannan za- za- zaton wanda ta haƙura da matsalolin da take fama da shi ta cinye Mm.
akan ta fito tunda za ka ga kaskanci ne Mm.
idan ta aka ce yau da bazawara a gida sai ka ga idan wata ta haihu a dangi sai a ce to sai ki shirya ki tafi ki je ki aiki tunda yar uwanki wance ta haihu ki je ki zaman da aure Mm.
wance fa kanwa ta aita tana da gidan mijinta Mm.
ke tunda kin zaɓi ki zo ki zauna a gida sai ki je ki wato waɗannan duk wasu abubuwa ne waɗanda a da suka taimaka wajen suka rage taimaka wurin ragewa saboda ba a bawa bazawaran wani da'ama da kuma wani yanci kamar yadda yanzu suke ganin suna da damar a hannunsu Mm.
za ki ga cewa ko da uwa ce ko uba a cikin gida wata tana dawowa gidan uwar sai ta zamto duk aikin tsakar gidan ta sakan mata Mm.
ta yi tunda ta kasa hakuri da ta yi a gidan mijinta sai ta zo ta yi na gida amma babu na gida aka samu wani a dangi sai a kai ta Ta je ta yi haka aiki a can.
idan ma abin da ya shafi ta zama jiya yar ce.
ai- aikatau Yawwa, kenan to daga wato duk wani lokacin- abu wanda ya taso a dangi yawwa in dai na aje a zauna ne Yawwa.
to ita ake turawa yawwa kuma haka in wata ta cire kaya kamar wanda ya dan sha ruwa haka ya dan kwana biyu Mm.
sai a ce sai a ba wancan ai saboda ita kaga ce ba take ta da zaman miji gida Eh.
wato ita mai miji ita wannan ake mai miji bawa ita a- ko da abu mai kyau yaushe ko da yaushe ita mai miji suna nuna ita ta haƙura da abin da take ciki kuma sannan wannan mijin ko da me yake sa ta na rashin jin daɗi tunda ta haƙura ta zauna har yanzu tana ƙarƙashin sirɗaɗinsa kuma dole ne za a tilasta shi kuma addini dama ya tilasta shi ya sauke nauyinsa sai da in bai sauke ba wannan kuma shi da Allah wannan wani abu ne daban ba a kansa dai muke magana ba yawwa na'am yawwa to kin gani Mm.
to wannan dalilin yasa su ma mata a wancan lokacin sun san ba su da wannan goyon bayan daga gida Mm.
daga cikin al'ummar su ma sai su haƙura da wasu matsalolin da suke ganin ƙananu ne da ba za a iya ɗaga kara a kansu ba Mm.
amma a wannan gabar za ake gani wata ma da kansu iyayen za su je su ce su ba su yarda a yi wa 'yarsu kaza ba a gidan aure sai a sake ta ko subhanallah kuma su ce ai ki dawo gidan menene ba sai mene me ai baki mana nauyi ba ba wani abin ki da zamu da can ba mu ne duk wannan dama tana ƙara insistin matan su ga su ma zaman gidan mijin wahala ne kawai don haka gwanda su koma za ki ga suna fitowa sai su samu wata wayewa da suke ganin ma da ba su yi ta ba duk irin wannan damammakin da yanzu zawarawan yanzu suke da su wata tana ɗakin ma sai ta ringa hangen to gashi wancan ma da ta bar gidan auren yanzu gashi ta Ai, yi kaza kyau ta abinta zama. Mm.
kuma ta ci gaba Mm.
duk da dai wasu ci gaban mai haƙar rijiya suke yi Mm.
to ba za a kalli wannan ba ba kuma a kallon shi shi wancan auren ko da a jahannama kike Mm.
ta duniya ibada ce kuma jarraba ce ta Allah ba ki raba ɗayan biyu cikin biyu in Allah bai yanke miki a duniya kin samu waraka ba to zai baki aljanna masha Allah ba ma wannan tunanin To masha Allah mai sauraro da ni da shi idan mun fahimci abin da malama take nufi wato ita bazawara al- a ƙasar Hausa ita ce wadda takan ci karo da Mm.
ƙasɗanci Mm.
da da rashin gata Eh, daga wajen danginta da 'yan uwanta Eh.
sakamakon rashin yin haƙuri da Haƙuri da suka yi a cikin gida Eh.
na auratayya.
kwarai da malama firdausi balarabe inda bawa a can can lokacin jahiliya lokacin larabawa da waɗanda suke na zamanin da kafin musulunci izo ko akwai wani hange da kike ko bincike dangane da yadda suka ɗauki bazaura
Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar dai yadda 'yar uwata malama Rabi'a ta yi bayani cewa da can can matan ma lokacin asalin jahiliya mata su kansu ba waje martaba ne da su da wani daraja a idon eh ita ce magana ne a kasar hausa lokacin kin ga ai babu wannan rashin martaba da darajar idan aka ce lokacin mu a baya kamar shekaru ɗari da suka wuce baya ko ɗari biyu kin ga ai mata da darajar su da sabanin a ce kamar shekaru dubu biyu baya da suka wuce lokacin kafin musulunci izo lokacin kafin musulunci ya zo ake magana a wace ce eh na'am eh ya suka ɗauke ta wacce ta aure ta fito ko da ba a cikin musulunci ba tunda dama muna magana ne akan irin martabar da mace ko kuma halin da take shiga ko rayuwar da take tsinta kanta a ciki
kamar dai da ɗauko bayani cewa dama su matan a wannan lokacin ba wani daraja ce da su ba ce da su ko martaba ba dan asalin lokacin idan ko namiji ne aka haifa masa mace sai ya ɓata rai ya nuna cewa kwata-kwata shi saboda mai yasa ma za a haifan masa mace kamar yadda ayoyi suka zo suka nuna mana a cikin alkur'ani mai girma cewa uzbillahi min shaitanir rajim wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa khazin kuma sannan ya zo kamar yadda ya zo a cikin tarbiyatul aulad cewa akwai wani da ake ce masa abu hamza wasu kuma suna ce masa abu jandal matarsa lokacin da ta haifa masa iya mace sai ya dinka jin cewa shi saboda mai isa za a haifa masa mace kwata-kwata ma ya daina shiga ya kaurace mata to shine sai har mata take yin wasu baituka take cewa mali abi hamzata allah ya tina ya zullu fil baitin lazi yalina gadibana Allah na lidil banina to da ya zo wucewa kenan sai biki gaya mana abin da nake fassara abin da waka take cewa cewa mali abi hamzata Allah ya atina wai abi hamzata baya zuwa inda muke ya zillu fi baitin lazi yalina gidan da yake kusa da ita a kusa da ita yake yake kwana amma ba zai shigo inda take ba gashi dai kamar misali a ce a cikin gida ɗaya suke amma ba zai shigo inda take ba saboda me saboda matsalar ta haifa masa mamaci sai ta ce gabibana Allah na lidal banina yana bakin cikin wai saboda me yasa za mu haifa masa yaya mata kuma kamar waccan Aisha ma da ta wuce bai yi bayanin ta ba cewa wa idza bushara ahaduhum bil unsa Allah subhanahu wataala yake cewa idan aka yi musu bisharar cewa an haifa musu mace dalla wajuhu musu waddan wa huwa kazim sai fuskar su ta yi bakikirin misali kamar kana ganin mutum ka gane ka gane abin da yake fuskarsa yana cikin bakin ciki da bacin rai shine kamar yadda hadisa na sallallahu alaihi yake cewa la ta haƙi wannan min al-ma'arufi shay'an walau an talqa akaka bi wajhin dalik kaga karkare ni abin alkaiji ko ya yake kace ni ban ba wani kaza ba ban ba shi kaza ba yace ko da muna haduwa kawai sai na sakan maka murmushi a wani akwai fuska kamar yadda ba shi yake ta ai shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma to a wancan lokacin matan su kansu ma ba ɗauke su da wani mahimmanci ba dan hatta namiji idan uba ya mutu ya bar mace to fa ta shiga cikin gado saboda ita la nasibu laha ba ta da wani to ina ma ta kai matsayin da za a bata ma gadon ita tana cikin gado ita ma kaya ce za a raba da ita ina ta kai wannan matsayin to kun ga sannan lokacin sai su in aka haifar musu macen sai su binne ta wahiya hayyan tana rayayya sai kasa ce za ta kashe ta ko kuma a idan ma ba abin ne tan ba sai a bata cikin kaskanci da wulakanci ba tare ta samu wani nasib ba ita dai lokacin mace ga baki ɗayanta ma ba ta da wani mahimmanci ko tasiri ga mazajen to ina kuma ga in an aure ta wani tasiri za ta samu ko wani martaba da girma za ta samu shine sabanin a lokacin da malama ta yi bayani cewa lokacin za a aura maka namijin ne ma ba tare da ka san shi ba kawai za a ce wane an aura maka a gidan wane ka je ka zauna da ita to idan ka je ka zauna da ita kun ga baka santa ba bata san ka ba to wannan ita ce soyayya dan Allah kun yi soyayya ba babu wanda ya ga wani a cikin ku kawai an hada ku kun zo shine zaka ga ana cewa wance ba taba yin yaji ba kuma ko da ba ta son sa ba za ta taba nuna ba haka za ta yakurin wannan zama da shi na iya na'am adadin shekarun da za ta zauna da shi ba za ta wani nuna ba sai har ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo in ita ce ta binne shi ko kuma shi ya binne ta masha Allah to mai sauraro sashen addinin musulunci na tashar Radala FM muryar zamani kuke saurara a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na matattara alkhairi inda muke tattauna bayani dangane da matsalolin da wacce ta fito daga gidan mijinta take fuskanta da kuma abubuwan da suke damfara da fitowar da kuma larurar da ake tunkara bayan an fito malama amina muhammad haris na dawo da abin magana gare ki a matsayinki na wacce take bazawara don yana da kyau a ce a yi shiri da wanda ike cikin matsalar domin mu bincika mu ji shin abubuwan da malamai suke ta bayani suke ta haka hakaituwa shin haka ne kuku a'a akwai wasu abubuwa da wukan fuskanta na barazana ko kuma damuwa bayan kun fito daga gidan mazajenku
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai damuwoyi da dama game da wacce ta fito saboda za ki ga ko da a gida wata iyayen ma za ta fuskanci matsala tare da su wace irin matsala matsala ta zama za ki ga uwa wata za ta ce to tunda ta kasa haƙuri ta zauna ayyukan gida kamar yadda dai malama rabi'a ta faɗa za ta ce duna ta ne kamar yan uwan sun haihu a ce duna ta ne to ayyukan a tura ta gurin mai jego ne duk dai wani wahalhalu ya taso dole ita ce a zauna a gida ita ce za ta yi duk ana samun wannan sannan wata zaki gama hatta yan uwanta irin kallon da suke mata irin da girmamawa da ake mata sakamakon ta dawo gida an daina girmama ta saboda me saboda ta kasa haƙuri ta zauna a gidanta ana samun wa'annan.
Na'am. To bayan nan akwai ina uh, so ki yi bayani dangane da irin barazanar da kukan fuskanta tunda akwai wata baiwar Allah da muka taba tattauna da ita nake ciya da ita wacce ai na dauka kin yi aure ta ce ina malama ai ban yi aure ba sai na ce a'a ta kuma naga kina da zawara ga sunan Birjit masha Allah sai ta ce ai yanzu ba mazan aure na ce a'a ba mazan aure duk wanda suke zuwa wajen ki ba aure ta ce ina wa'anna ai ba aure ne yake kasu ba ai kawai yanzu akwai matsaloli da akan fuskanta na wato duk wanda izo neman aure sai kiga kuma abubuwan da zai kashi daban ke kuma abin da zai fitar da ke a matsayin kin je ki tattauna da shi daban ke kin je ne a matsayin ku tattauna ku kulla magana aure shi kuma ta yiwu abin da ya kashi abu ne sabanin haka shin kuna cin karo da irin waɗannan matsalolin ko yaya don ta ce wai har ko menene haka dai ta dai wasu 'yan bayanai dai haka na rashin girmamawa ga su mata eh tabbas ana samun irin wannan ana samun waɗanda ba aure ne yake kasu ba kawai wani abu ne na daban wanda bai kamata ba sosai kuwa ana samu tunda zaki ga mutum ya zo yanda zaki ɗauke shi ke tunda ka fito ne daga gidan wani mijin kuma in wani ya fito aura za kai to duk wanda ya zo kin ga kana sa ran aure ya zo to shi kuma zaki ga wani shi ba auren ne ya kawo shi ba kai wani yana ganin tunda bazawara ce komai ma zai iya mata idan Allah ya sa ya samu mara kamun kai to sai ki gani abinda ake tunanin aure sai ki ga mace ta yin auren haka ana ta samu wannan to wani kuma zaki ga ya zo in ya zo din kin dauka laga-laga sai kun yi tafiya da shi sosai akan auren zai yi sai ki gani dai in kin yi mai maganar ya fito ne ko abin nan makamancin haka sai ki ga yana ta janya jikinsa yana kawo matsaloli wasu ne ya ce gini ne bai gama ba wani dai kowanne dai da kalan matsalarsa da zai faɗa ana samun wannan sosai wani ma hasali idan ya tashi zuwa da maganar banza zai zo
sai akan irin su dama nake magana eh ana samu sosai wani zaki ga maganar banza ce za ta kawo shi tunda akwai wata da take ce mini ita abinda ya hana ta yin aure wajen shekarar ta ita ma kuɗi kenan da fitowa babar ta take cewa ta ki aure kowa ya zo sai ta kore shi take cewa wallahi ba wai kin aure te ba ta ce duk wanda ya zo yana ganin ita ba zawara ce zai mata maganar da bata dace ba in ta nuna ita ba haka take ba in ya tafi ba zai dawo ba in wancan ya zo ma haka to ita kuma mahaifiyarta ta bata gane ba sai take ta nuna cewar kawai ita dai son auren ne ba ta yi zaman gidan ta fi so shi yasa kowa ya zo ta kore shi ita kuma a zuciyarta ba haka bane
to Allah ya samu dace malama Rabi'a bar na da da abin magana gare ki kin ji abin da suka tattauna anan tambayar da nake so zan miki shine shin a zama ko kuma in ce a rayuwa ta bazawara ana ta samun matsaloli na mutuwar shi kansa auren wanda dole aure sai ya mutu sannan za a sami ita wacce matsala ta bazawara ita kuma bazawara dole sai ta da gida ta zauna za ta ci karo da waɗannan matsalolin da ita malama amina ta faɗi wasu daga ciki shin idan tun da shi aure dole ya mutu tun da saki halal ne ko ba gaskiya ba shin ta yaya kike ganin ya kamata a magance matsalolin zaman gida tun da yanzu muna magana ne akan matsalar zaman gida wanda ita ba zora take fuskanta duk wanda zai zo zai zo da zance na banza ba babba kuma ta ce ba yawa wani babba ne da kamalarsa da mutuncinsa da girmansa wanda zaki tunanin cewar e wannan ba wasa ne kasho amma in ya zo karshe sai ki ji ba zora ta ce wannan rabu da shi kawai ai wannan ba mijin aure ba ne shin ta yaya za a magance waɗannan abubuwa to alhamdulillah kamar yadda kika faɗa malama wa'annan matsaloli ne kashi-kashi kusan kaɗan ma ake samun dama a furta su duba da yadda matsalar ta cinye kusan gabaki ɗaya ta zama ruwan dare kowa yana da wannan ciwon a cikin ransa
to magana na matsalar zawarcin na zawarcin saboda yawa babu a gidanku akwai a makotan kuma zai taba yiwa a ce a dangin ku ba ba zaura ba zai yi ba zai yi to tunda abin ku ya zama ruwan dare ya kamata a yi maganin ta abin da shine zai magance waɗannan matsalolin to magana ta Allah akan samu matsalar jinkirin aure gaba zawara din wanda da dama abin da yake sa ake samun wannan matsala shine duk wanda zai fito ba auren ne zai kashi ba ta ya zaki ki aurar da kanki magana ta Allah ba zai yiwu ba kuma zama dole ki ci gaba da zama kina kamewa in ma ke samu ne ce kenan yawa daga lokacin kuma da aka samu wata wani subutewar burki rashin kamun kai sai kika komai yana iya faruwa yawa na to magana ta gaskiya kamar yadda aka ce duka in aka gama wannan maganganun aka tattara alhakin zai koma kan mutane ne kamar haka na farko iyaye da ita kanta bazawar da shi wanda ake aura na farko kai miji ka ji tsoron Allah ita mace da aka ce ka ɗauko ta ka ajiye ta a cikin gidanka tun farko in za ka duba har ka rayu ka gama ƙuruciyarka baka santa ba bata san ka ba rana ɗaya kuka haɗa Allah ya jefa kowa san ɗan uwansa aka zo iyayen nan suna ta rainan yarsa tun farko sai ran da ka zo din nan wani ma an daɗe da yawa a yi shekara a tattara ta da komai na ta a haɗa a baka to wannan bakan da aka yi kawai ya ishe ka karamci da mutuntaka da girmama ka da aka yi a musulunta fa nake magana don haka ya kamata tun da kai ka je ka karɓo don Allah ka kalli abubuwan da suke masu sauƙi ne ma'ana waɗanda ko da a ce an yi laifin gashi ya tabbata laifin ne ka zanto mai yawan afuwa dama mu mata annabi ya faɗa a karkata miki idan aka ce za a miƙe da mu za a karya karya nan kuma asara ce to idan kai haƙuri akan wasu abubuwan to in Allah yadda da addu'a da komai tun da shi dan baya bari dama ana kai gaci a irin wannan shi kullum wannan zawarcin da ake ƙara fitowa fa cin kasuwar shedan ne da kuma taimaka masa da muke yi don haka na farko namiji ina so ya yi haƙuri ya ƙara akan wanda yake na san mata sun yi nisa a bajirewa mazaje na sani amma a yi haƙuri a yi haƙuri a cikin fitowar nan ba maslaha su kuma matan da ake saki magana ta Allah ba wani ci gaba da zaki samu sama da ci gaban zamanki a cikin gidan mijinki matukar ba abu ne ya ta'azzara ba idan kika haƙura kima ko menene zai zo zai wuce kuma Allah subhanahu wata'ala ya so yi miki gwaggwaban sakamako a duniyar sai kin gani kuma a lahiran ma za ki gani so kuma iyaye su daina tura ƴaƴayensu suna an gaza su suna yin auren kwaɗayi wasu wanda wannan ma yana yana taimakawa gurin sake-saken auren nan tunda abu ne ba matsala ɗaya ce take jawa ake saken auren nan ba kuma sannan daga lokacin da aka ce mata ta dawo ko kin takura sai ta auri wanda ke kike so ita kuma mai yiwa ba shi ba ne ba to idan tana kuma sai ta zama abokiyar faɗinki kuma shi kansa wanda kika takura ɗin ya aura sai ki gani shi ma tun da ba mutunci ba ne ba komai dama ya san dalilin wani abu ne yasa aka yi sai ki ga shi ma raini da sauransu da ya shiga to in muka tattara magana muka mai da ita gundarin tsoron Allah kowa ya kalla abin da zai kalla ya ji tsoron Allah a cikin magana na addini ne auren nan kuma kalmomin Allah su ake haɗawa a haɗa auren nan na haka magana ta gaskiya sai mun cire son zuciya mun yadda cewa ibada ce auren nan don haka kowa ya koma hayyacinsa abin ya yawa idan kana ganin saki kai yau kai ma kana da 'ya'ya ko kanwa ko wani abu makamancin haka za fa a sako taka ke kuma uwayen kina ganin ke dai yake ta tafi inda za ta huta to ki sani mutum baya hutar da mutum Allah subhanahu wataala shi yake hutar da bawansa in Allah ya rubuta wa yarki za ta wahala a gidan miji wallahi duk gatan ku sai ta sha wahala rubutu ne kai kuma miji ka ga wai sulɗa kana da karfin da zaka rike mata kuma yadda kake so za ta yi to wannan ta lalace kai ma ko da Allah ya ce komai sai yadda kake so za a yi wallahi ta lalace ka gama yadda kake so din da kai da ita duk bayi ne za ku koma kuma kowa zai amsa tambaya daidai da abin da yayi na haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon kallon wannan matsaloli kowa ya bada gudunmawa yadda zai iya don a samu a gano karshen magana matsala masha Allah za ku iya kiran sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar domin ba da gudunmuwar ku a cikin wannan shiri ko kuma yin tambayoyi dangane da abin da ya shafi abubuwan da muke tattaunawa a kai sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana na mecece shawararka ko tambaya ko jan hankali eh to shawara ko hannun shi ne shi da tausayi da soyayya yana ba da gudunmawa sosai wajen tsorewar zaman aure. Hello, kuna ji na?
Muna jin ka.
Yawa ni a tunanina kadai da malama ta yi bayani. Su matan aka ce za a tankwara su dole don su saboda hayar su halayya su in kace masu kada su yi kaza to an jima ma shakka ce kaga sun yi wannan abin safarin na bai abin da ba sa so to ni shawara ta anan shine mun za a samu namijin da yake da tausayi wanda ita kuma macen in namiji zai ba ta umarni in dai ba ya saba wa da shari'a ba ne ba ta yi haƙuri ta danna ita abin da take tunanin daidai ne a wajen ta tafi nashi in dai zai ba ta umarni in dai ba saba wa shari'a ba ne ba ta yi haƙuri tafi abin da yake shi ne zaman lafiya domin shi namiji na da wani abu da daya irin shi yana filin kamar irin a'a ai namiji ne kin gane na ɗauko ki irin aiki a karkashi na ke irin dole ai sai kin mun biya su yawa to ita kuma shi hello muna jin ka amma abin da muke so ka ba da shawara a kai shine mecece matsalar da mata suke fuskanta yayin da aka je neman auren su musamman zawarawa shin wannan dan abubuwan da suke yi wace irin shawara zaka ba yan uwa maza kan su guji yin hakan ko kuma haramcin hakan ko kuma rashin kyautawar yin haka
eh kin san shi wani yaje ne maka zawara wani wani da zuma aure zai wani ko ba da zuma aure zai hello muna jin ka to mun rasa wannan layi malama firdausi kin ji abin da wannan bawan Allah ya faɗa muna so a kawar da su waɗancan matsaloli fitar idan muka ce kawar da mace-macen aure to wannan kusan kamar wani abu ne mai zaman kansa ba a kansa muke magana ba kuma shi saki dole ne akwai dalilai da dama da sukan haddasa ai saki idan ma a ce babu saki ai akwai mutuwa ko ba gaskiya ba tunda duka zaurawan ai ba kowace ce wacce ta fito daga gidan miji ba a kowace mijinta ya mutu ta dawo gida ko ba gaskiya ba to a nan matsalolin da ake cin karo da su wajen rashin ingancin da ake ba su na duk wani abu na wahala su ake sawa su ko da ko da wasu a cikin gida amma sai mace ta koma kamar kamar ya karamar baiwa a cikin gida ko meye ita ce za ta ji duk wani abu na kaskanci sai a ce ita za a tura ta je ta yi amma aike ne ita za a tura ta ko wani abu makamancin haka yadda za a yi iyaye su gane cewa zawarci ba aikin asha ba ne ba kuma mutum ne ya sallada wa kansa ba akwai mutuwa akwai rashin haƙuri na maza akwai damuwa akwai fitina akwai gazawa ma wani lokacin takan sa a rabu ko ba gaskiya ba shin ta yaya wace irin shawara zaki ba wa iyaye na wannan gallaza da suke yi wa 'ya'ya mata da sunan zawarci
zahiri kamar yadda malama ta bayani cewa su iyayenmu mata su ji tsoron Allah idan yarki ta dawo gida to kar ya zamanta kina gallaza mata kina faɗan munanan kalamai wanda ba za su amfane ki ba kuma su ba za kuma su amfani wannan yar taki ba saboda me ko babu komai wannan yarinya ce kika haife ta kuma idan bayan babu ke za ta zama miki yarinya mana garciya ta rinka miki addu'a a bayan ki to amma da lokacin da za ki ga idan wani lokacin ya'ya suna faɗan maganganu akan iyayensu sai ka ji kwakwalwa kama tana ɗaure anya kuwa wannan su suka haife shi saboda irin maganganun da za su rinka farcawa to babu nuna tausayawa a tsakanin tsakanin ku ke da shi mutum ya riga ya dawo gida baki san ciwon da ya baro shi daga wancan gidan nasa ba misali ma an san abin da ya baro tan daga shi to ya kamata a ce kina janta a jikinki kina nuna mata wa'ansu abubuwa kuma ina ganin su kansu wani lokacin iyayen su suke ƙara buɗe ƙofar yaran masu dawo gida saboda tun farko misali shine tun farko baki yi wa yarinyarki tarbiyyar da ta dace da idan ta je za ta zauna a wannan gida ba malama muna magana akan bayan ta fito eh bayan ta fito malama kamar misali yanzu akwai iyayen da lokacin da suke gida yaran suna furfuta suna zuwa suna yin suna misali suna yan mata suna fita suna yin sabogin su za su zo su kawo musu wani dan mata'i na duniya suna karba ba za su taba tambaye sa ina kuke samu wannan kuɗin ba to lokacin da yarinya ta je ta yi aure kina ganin wannan kofofin duk sun toshe babu wata hanya to ta je kuma ta dawo sai ki ce lallai lallai so kike ta koma wannan harkar idan ita kuma a tana ganin lokacin Allah ya shirye ta tayi aure dan da wani lokacin aure sutura ne duk abin da mutum yake ko haka irin mutane wanda suke rashin kyautawa haka sai a ce wani idan ni na san akwai wanda aka ce aure insha Allah in yi aure zai daina kuma har gobe ina kafa misali da shi duk waɗansu shaye-shaye da abubuwan da basu dace ba duk sai daina yin su sakamakon wannan auren mata tana dora shi akan hanya da kyau ya haɗu da tagari kenan yawa ya haɗu da tagari to bayan kuma da misali kaddara mace ce ta dawo misali ta je ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye ta ta dawo to sai kike so ta koma kan wannan aikin da take yi na da ta koma ta je ta ci gaba da yin wannan abubuwan to idan fa ba ta koma ba to ku babu zaman lafiya tsakanin kike da ita za ki rinka nuna ai to shi kenan sai ki zo mu zauna ni da ke mu zaba ka mu rinka jera ka faɗa ni da ke ni gashi ni ma ai hakuri nake yi da na haife ki ke ma ki je ki hakuri da saboda ba za ta kawo mata wannan amma ita yanzu tana ganin ta koma ta zube mata larura ta zube mata larura kuma ba mamaki wa'annan matsalolin da take yi mata na wani lokacin yaran suna gidan sai ki ga ta aika ta ce a bani kaza a bani kaza dan ni shaida ce akwai wanda na sani mai irin wannan sai ce mata ki hakuri a cikin kayan mijin za ta rinka ibowa tana aika wa uwa za ta rinka ebowa tana aika to duk ranar da namiji ya fuskanta yanzu kamar yadda na faɗa wancan satin ana cikin wannan ana cikin sai alham godiya masha Allah to mutum ya samu da kyar ya zo ya kawo don ya rufa muku asiri don akwai namijin da shi in babu ko fituka a aljihunsa in dai akwai abinci a gidansa to masha Allah ko yaya ne aka ci dai ai iyalansa ba su zarta ba to tana kwashewa tana zuwa tana kawo miki garin da ya gani akwai matsala garin da ya gani akwai matsala wata ita ce tace sababin fitowarta yake ganin to shi ma iba ya kai wa mahaifiyarsa mana ai tana bukata amma dan ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na nata naki ya dauka ya kawo kuma sannan ke kuma kin iba kina zuwa kina kai ba sun ce mata to kin ga idan kina da wani ɗan abu a jikin ki idan ta turo miki rinkasiya ki ba da ko kuma ki ce a'a gashi ki ba da gashi aje a siya ko kuma in kina da shi ke ki siya ki kai mata to kin ga idan ta dawo gida tana ganin ba za ta yi wannan abubuwan ba abubuwan da take kawo mata to sai ka ga cewa fa ai ita ta kura mata kake yi da ta tafi ta samu sauki yanzu kuma ta je ta dawo to wannan iyaye suna ba da rabo mai babban yawa a kan fantarewar da zawarawa take su dan yadda malam bahaushe a zamanin mu yanzu kamar yadda malama ta bayani zamanin mu na yanzu da na baya zawarci akwai bambanci saboda yanzu malam bahaushe ya kasa zawarawa kashi biyu ko in ce kashi uku a gaya mana akwai kashin da dama su da kaga su kasan dandazon marasa tarbiyya ne su wannan dandazo kawai duk abubuwan da za su idan su abu ɗaya ke dan zaka ji suna cewa ni duk wanda ba zai kawo ba tunda a gida ba ciyar da ni ake ba komai ni zan yi wa kaina sabulun wanka sabulun wanki to wato ita wannan matsalar wato wannan yana daga cikin matsalar da zaura suke fuskanta kin ga kin faɗe su ga su yana daga cikin matsalolin da eh cewar idan sun fito daga gidajen mazajen su iyayen su ba sa iya daukar nauyin gudanar da al'amuran su tun da gani za su Ci, ai wani sha, nauyi.
sutura Yawwa.
wannan ma maganar da ta faɗa yana Wani ɗaya Allah.
daga abin da yake kawo wani wasu mazajen wuraren nasu yawwa saboda abin da ya sa shi wannan mai zuwa neman aure shi fa ba aure yake zuwa Wato ba Har- aure har ba- sai an ba shi kyauta ya tafi da ita ba dauka Ba zai ɗauka ba.
saboda shi gidansa ya masa yadda yake so Mm.
in mace da yake so da ƴaƴansa uku ya ajiye na Ya ajiye na.
ke wannan mai neman na bukata sai ya zo ya baki ya kuma ɓata lokacin sa ke ma ya ɓata miki ta shi ke nan saboda tsabar rashin tsoron Allah Subhanallah.
shi ne dama magana duka in an gama kowace iriyar Eh, wato da'ira in dai za a duk- sa Allah Mm.
ka tuna kai ma 'yan 'ya'yan can da ka haifa ukun nan za su girma kuma za su yi aure kuma baka san a inda kuma za su mai yiwa ma fada ba.
baka duniya ko kuma ka karfin ka ya kare yi ko kana kuma kallo kake tunani bawon Ko kana Allah kallo.
wannan rayuwa ba abin da yake dawwama banda Allah da ikon To wannan ai wanda- wanda ma satar sai ku zo wata ran- gara wannan ko wannan.
kawai ya tare ci ba wanda ya sani Ina, san Allah yana ina, ina.
ina zance ne in an zo an tutse ki zaki ba da shaida ba za ki ba da shaida ba ke ma sai dai ki sai dai ki ya tashi ba za ki ba da shaida ba Allah ne ya san matsalolin da suke tattaunawa Mm.
dan wallahi akwai wanda muka tattauna da ita akan wannan matsalar akan wannan matsalar muka tattauna da ita nake ce mata dan Allah dan Allah ina so zan dan ji wani dan Allah dan san annabi eh ina son zan ji zan dan ji wani information a gurin ki dan wani bayanai nake so da a gurin ki sai take ce min magana ta lillahi ina da manema ba ba ni da su ba kuma wallahi so nake ne aure har cikin raina Allah sarki amma wallahi duk wanda ya zo babu wanda zai miki magana aure ta ce ke hasali ma an kare miki magana Mm.
mijin da da na fito daga gidansa Mm.
sai ya dawo zai mai da ni Mm.
da ya dawo zai to mai kin da ga ni.
kawai sai ai Allah rigib yau ko da ya dawo zai mai da Mm.
ni shikenan muna zaune muna zaune mata yi sai ya dinka yaudarar ta sai dinga wasu yan abubuwa sai ya rinka wasu abubuwa ita kuma tana ganin ai dama mijinta Mm.
ne kuma komawa gidansa ba ta yi shikenan kawai sai ka saki jiki da shi Ya hayyu ya sai qayyum.
daga baya matsala ta zo ta bayyana Mm.
aka gane cewa eh kurkuru ga abin da ya bayyana sai ya zame jikinsa ya gudu kuma kin ga bai mai da ita ba kuma sannan ya ƙara Jefa ta cikin wahala.
ya ƙara jefa mata wani ce to dan Allah wannan haƙƙin ta zai bashi kuma wahala take masa a gidan an ce da matarsa ɗa guda ɗaya wahala take masa bil haƙƙi subhanallah amma ya zo ya mata wannan illa to a lokacin gaskiya akwai wani dan uwana da zai yi aure sai na ce zan dan ce masa ko irin dan wannan ne masa ya zo ya dan ko wannan dinta ne ya Mm.
gani idan ta yi masa in Allah ya sa ka yi Mm.
ikhlasi sai ubangiji ya sa ko zai Eh.
aure ta amma abin matan nan ya tsaya min a rai sannan ita ma akwai wata da muka tattauna ita dai akan matsalar Mm.
ita kuma rabuwa suka yi da mijinta sai ya mata saki sai ta koma can garin su Mm.
ta koma can garin su da zama to barazanar da ta samu a cikin gida tana da kan tana da yayye mahaifinta ya rasu mahaifiyarta ta rasu tana da yayye Mm.
yayyen nan nata guda ɗaya ba a garin nan yake ba sai duka waɗanda suke yan uba sai ta zauna a gidan shi wanda suke yan dan uba Mm.
saboda kin ga ta koma gida ba ta da kowa Mm.
sai ta shi kuma wannan baya nan sai ta zauna da matarsa to matsalar ta fuskanta shine idan dare yayi shi wannan fawa nata da suke uba ɗaya Mm-mm.
sai ya biyo ta ɗakin da take kwanci ya hayyu ya qayyum.
daki abin nan shi ma ya girgiza ni sai ya biyo ta ɗakin da take kwance ƙarshe dai da ta rasa yadda za ta yi da take akwai abin da ba abin ba karatu ba ne Mm.
wanda za ka ga da ilimin nasa amma abin da zai aikata kare ba zai ci ba ce ba zai ci ba wallahi ba zai ci ba matan nan dai gaskiya ba karatu ba ne tsoron Allah ne Mm.
ya ratsa zuciyarta kawai ta ce daga baya sai take sa kanta mutsulli a cikin ɗakin Mm.
da ta gari abin ba zai yiwu ba sai zo ya buga mata kofa da ta ga abin ba zai yiwu ba ta zo ta ranci kudin mota a gurin wata ta yi kudin mota ta dawo ta ce da ta yi wancan kazantar gara da datsuwan gidan mijinta na da da zauna a yi wannan gara ta yi wannan kazantar to da ta dawo ba yadda za ta yi, ta zo ta shiga mutanen unguwa nan kuma aka dinka kawo maganganu cewa ai ya za a yi ya sake ta saki uku kuma sannan har ta fito ta zo ta zauna mutane da kin san irin mutane ba ka da aiki mai ake ta ba da wannan din mutum kana da gadon sa. mutane dai aka zo aka rinka maganganu maganganu ta gara nan ma dai ba yadda za ta yi ta tashi ya zo haka ya ɗauke ta ya saman mata guri ta zo ta kama guri nan ta zauna to shine a lokacin take ta ma take bani wani matsala ta ce to duk wanda ya zo gurinta to wannan fa magana zai zo ya kawo mata duk wanda zai zo ga ke sai ya gaya miki ma shi wani kala ne complete sai ya gaya miki shi wani ilimi sai abin kuma babu babba ba yaro ba tsoho ba matashi haka al'amarin ki tace kuma yaron da kina ganin kanin kanin ki ne sai zuwa ce zai neme ki saboda ake bazawara ce saboda ke bazawara ce yanzu kin zama da ake cewa kin zama kayan tayawa kowa kaya ne kowa ma zai iya tayawa kowa zai iya taya masa ya dauka ya dauka kin zama kowa ma zai iya masa sabanin jiya da kai shawar da zan ba ɗan uwana mata shine ko wannan kaskancin da muke fuskanta ya kamata a ce ki yi haƙuri gara duk da daɗi ba daɗi ki haƙuri ki zauna a ɗakin naki ya ciye miki da ki zo ki haɗu da wannan kaskancin ko ba kuma lokacin da ke gidan mijinki ke shugaba ce hatta shi wani lokacin kasan ke ke dawowa saboda in abin ya sai tambaye ki ne ko ina kika ajiye abin nan ne ke ce mai gidan gabaki da ke ke juya al'amarin gidan siyarin din gidan gabaki da a hannun ke ke masha Allah malama Firdausi mun gode da wannan shawarwari da kika ba mu bar mu koma wajen malamar mu wato Amina Muhammad Haris Dorayi me zaki iya dora dangane da abubuwan da ta faɗa gan lokacin namu ya riga ya ƙure dangane da waɗannan irin matsaloli na kin zama wato kayan kanti ko kuma kin zama atamfa kowa izo itaya akwai wannan matsalar da ake fuskanta sannan daga cikin matsalolin da zawara suke fuskanta akwai rashin girmamawa da mutuntawa da al'umma ba sa musu idan kika wuce kowane mutum zai iya miki magana yana da dama yana da sulɗar da zai iya ciya da ke wance ya ko ya tare ki yi miki magana sabanin idan lokacin da yake gidan mijinki ne bai isa yi miki magana ba
gaskiya ana samun wannan sosai tunda za ki ga wani yaro ne ma karami za ki gani kwata-kwata wani ma bai fi sa'an kanin nakan ba wani kuma bai fi sa'an ma ɗanka ba.
Wannan ai ina ga ba matsala ba ce don ka auri sa'an ka ko?
Da a ce auren ya zo shi. Ai ba auren ya zuwa ba ma da auren yake zuwa. Ai da sauki sai dai irin mutane wasu su ce ka auri karamin yaro amma duk da haka dai ai da sauki. Amma kawai rashin mutunci ne zai sa ya rinka kiranka. akwai wani yaro da ya rika kirana a waya yana kirana yana kirana na ce waye to akwai wani yaro da abokin wasa na ne na zaci shi ne na ce nambar wai na ka samu namba na ce ban fa gane ba sai ya ce min abba ne abba wannan abba ya ce min shi ne ba sunansa ba ne kawai da ya tsokana ce dai ya fi faɗa na ce ina ka samu nan ba ya ce kawai ba shi akai na ce ko dai irin haɗa nan ba ya sai ya ce haba dai ya rika kira na a waya ya rika kira na a waya wallahi karshe wanda yaron da nake tunani din sai kawai na ji shi ya faɗi yan gidanmu da layinmu da waye sai na ce ashe ma dan unguwa ne wallahi karshe da aka bi nan basa sai ga shi a whatsapp da hotonsa yaron kwata-kwata karami ne dan bai kai sa an kani na ba ma to kin ga duk wannan yana daga cikin menene saboda ana ganin baka da aure kowa zai iya maka abin da ya ga dama tunda kowa zai taya isiya yawa tunda inda in ka yi magana mutum zai ce ai baka da aure dan hadda ne mai magana ma sai ya ce mu wai to ai ba bani da aure ba wato saboda baki da aure kuma shikenan kin zama kin zama mangwaro har ya rinka tambaya wai tsakani da Allah dan Allah ai bani da aure ko sai na ce masa ina da shi menene sai ya ce mun wai a'a wallahi ya ji amajiya mai karfi ba ni da shi na ce wato bincike ake eh shi yasa kake kira na sai ya ce mun eh wallahi ya san bani da shi ko ni tsakani da Allah akwai to irin wayannan matsalolin da dama ana samu kuma wasu matan amma wace matsala ce tafi damun zawarawa
gaskiya babban matsalar da tafi damun zawarawa irin wadda za a zo ba auren nan za a zo yi kin ga wadda ba a zuwa waɗanda za a zo da zancen banza kenan yawa wadda ba a zuwa gurin ta zata ce Allah ne bai kawo mata miji ba to wadda ake kuma gara ka a zo wanda ka ran da Allah ya tashi kawo maka mijin ko malama Rabiya ya kawo maka nagartacce dan gajeje kin ga kawai sai ta sai ta aura da a ce da taron yuyuyu in ji malam Bahaushe ba shara ba to kin ga an zo ana ganin cewar ana zuwa gurin ka har wani ya rinka maka kallon to wancan Ka ki aure ko ka tsaya zaɓe.
Eh, sai wancan ya zo sai wancan ya zo tunda yanzu kamar mu din ma ana magana sai ka ji an ce wai ai zaɓa kake tunda ana zuwa to kuma in mutum ya zo in ba auren ya zo ba za ka ya za ka yi masa kai dai ba za ka ɗauki kanka ka bashi ba To, eh, dole sai dai ya ta hanyoyinsa to irin wannan abubuwan yana da to amma me yasa ba ku da um, ya ike da suna hanyar tantance waɗanda za ku yi magana ma da su saboda gudun ɓata kai lokaci to ai malama a wajen tantancewa ai a nan ne zaki ga mutum me ya zo da shi tunda kin gan baki je gurinsa ba ai baki san me ya zo da shi ba haka dole sai kun tattauna da shi sannan zaki san ma me ya kawo shi in ko baki tattauna da shi ba ya zo kin ga za a ce kawai shi wani ko yan uwa ko waye za a ce wannan ya zo ke ka ƙi kama ba eh, ka ma ƙi ka ba da dama Eh, za a ce auren ne kawai bata so duk wanda ya zo ko magana malama rabi a lokacin mu ya riga ya ƙure a gurguje me zaki ce da mai sauraro To, mai sauraro dai ni dai kalma ta ɗaya ce tun wancan satin hawan nan. Mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Wallahi a cikin tsoron Allah ne kawai za mu samu mafita.
Masha Dan Allah.
Allah ya zuba mana ido ne da kanmu tun da muna kashe kanmu da kanmu idan mun da hanya sai ya taimake mu. In mun ci gaba da cutar da kanmu mu ci gaba mu ne a wahali.
masha Allah malama Firdausu fa ni abin da Lokaci zan ya riga ya ce ƙure.
da Allah da annabi maza mu ji tsoron Allah ita mace kullun rauni ne da ita sai ta samu wanda zai za ta jingina idan bata ɗauki kanta a matsayin mai raun- mai raunin ba fa ai kamar malama ai ba fadar mu bace ba Eh.
mace ita a kullun tana da rauni dole sai ta jingina a jikin wani Mm.
duk kudin ta kuma duk mulkin ta Mm.
wani lokacin a jikin mahaifi zaka jingina akwai tsageru fa wani lokacin a Mata.
jikin ai shi ne nake ga bikin muka kalli mahanga ta addini Mm.
wani lokacin kuma a jikin ɗa ma wata za ta jingina Mm.
wani lokacin kuma a jikin miji za ki jingina Mm.
to da Allah dan annabi mu din nan da muke da rauni a tallafe mu mu kuma mata mu ji tsoron Allah ne wanda suka tallafe mu biyayya shine sai a zauna kamar dai magana da maganar malama take duk abin da ya tsoron Allah ne in muka sa Allah a cikin al'amuran mu zai kama To mai sauraro idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu rana ita yau za mu karkare wannan shiri da muke magana akan abin da ya shafi zaurawa wato hanyoyin da za a bi domin taimaka musu da da kuma hanyoyin da su da kansu za su bi domin gujewa lalacewa da kuma tozarta a rayuwarsu. A madadin um, a madadin malaman da muka gabatar da wannan shiri tare da su rabi'a rabi'u aikawa da firdausu balarabe inda ba sai kuma amina muhammad haris dorayi da adamu zanna wanda ya sada ni da ku karkashin kulawa da jagoranci na ahmad garzali yakubu suna na hadiza balanti ce ɗayan gurasa ke muku addu'a da fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
سلطاني وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم من يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن
Yo, so man, I live on this one. Outside, Nura and Imam. Yo, yo, zuciya ta ke karfafa na zo gare ki yan mata ke tallafa san ki ya shige ni kamar harbin gwafa.
sannan ku jama'a shin kun ji kuna iya lashe kyaututtuka masu girma da ban mamaki a cikin gabatarwar ranar Ulrich? abinda kawai za ku yi shine sauke ofe application akan na'urarku ta android ko ios kuma ku nemi oda ta keke lafiyar masu amfani da Ulrich yanzu suna da dalili don yin farin ciki ranakun juma'a kamar yadda yake ranar Outreak. Fara daga wannan juma'a da kuma kowace juma'a za ku ji daɗin garaɓasar mu masu ban mamaki. Wannan juma'a za ku more ragin saba'in lokacin da kuka ɗauki Outreak. abin da wannan ke nufi shine ga kowace da ku ga kowane tafiya da kuka yi ranar juma'a kuna biyan kashi talatin